أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna sha biyu ga wata na rabiul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 29 watan goma miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin ahkamul shana'izi wa bid'uha bimana hukumce-hukumcen da suke da alaka da abin da ya shahi gawa bimana mutumin da ya mutu sannan kuma da irin bid'o'in da aka zo aka kimsa a cikin abin yau za mu yi darasi na 24 a ciki matashiyar karatu za mu tashi inda malam yake magana akan as-salatu alal janazati bi mana yin sallah game da mutumin da ya mutu ya za a mushi sallah waye ya kamata a ma sallah sannan kuma kabarbari nawa ya kamata a mushi sannan kuma da irin abin da ake karantawa a cikin wannan sallah da duka abin da yake da alaƙa da yi wa wani wanda ya rasu sallah insha Allah za mu ji a cikin wannan babi da malin ya kulla abu na harko malin ke cewa salatu alal mayyitil muslimi fardu kifayatin li amrihi sallallahu alaihi wa sallama biha fi ahadithin azkuru minha haditha zaid ibn khalid al-juhani malin ke cewa salatu alal mayyiti al-muslim yin sallah game da wanda ya mutu musulmi kuna zaune mutum musulmi ya mutu sallah da za ku yi mishi wannan fardu kifaya ne bi ma'ana farilla ce akan wasu in sun yi to sun ɗoke ma wasu imana mutum ne daga cikin musulmai mun san cewa dukkan musulmi iya da haƙƙi akan ɗan uwan shi musulmi a lokacin da musulmi ya mutu to musulmai su je su binne shi to wannan haƙƙi in aka samu wasu suka tashi suka yi wannan aikin to wajibcin aikin da farallancin shi ya sabka akan sauran da musu ba kenan abu na harko dukkan mutum musulmi wajibi ne ga musulmai su yi mushi sallah amma fardu kifaya ne kenan in an samu su tawaga sun yi to ya sabka akan sauran me yasa li'amrihi sallallahu alaihi wasallam biha fi ahaditha azkuru azkuru minha saboda umarnin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada fi a hadithin a cikin wasu hadisai mala albani yake ta azkuru minha zan ambata daga cikin hadisan hadisa zai dibni khalid al-juhani zan ambaci hadisin khalid a zaid ibn khalid al-juhani yake cewa anna rasu anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawm khaybar hadisin gashi kamar yanda yake yake cewa wani mutum ya rasu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yau ma haibara a lokacin da aka yakin haibar yakin haibar an yi shi a shekara ta bakwai da hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wani farmaki da manzala ya kai wa yahudawa to a nan wani daga cikin sahabban manzala ya rasu da ya rasu fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai sauran sahabban suka zo suke ambatawa manzan Allah cewa wani ya rasu faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum ku yi salla ga ɗan uwanku bi mana ku je ku mushi salla su kuma da suka waɗiya manzan Allah mai suke nihi manzan Allah ya je ya mushi salla da kanshi da suka ambata sai manzan Allah ce ku je kuma ɗan uwanku salla daga wannan magana ta manzo Allah fata ghayyarat wujuhun nasi lidhalika sai huskan mutane ya saki imana sai kaman kowa huskan shi ya shiga cikin damuwa da rashin jin daɗi me yasa manzon Allah ba zai ma wannan mutumin sallah ba sai dai ya ce ku je kuma dan uwanku sallah faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga haka sai yake ce musu inna sahibakum ghalla fi sabilillah ai dan uwanku imana wannan mutumin naku da ya mutu ghalla fi sabilillah yayi kwange bi ma'ana ya doki wani abu daga cikin ganima kahin araba kama a ce an samu ganima kawai sai ya ga wata wata tsakiya ko a ce wata sarka ta burge shi sai ya doke ta yasa cikin kayan shi ko kuma sa cikin aljihun shi to shi sahabin da ya rawato hadisin zaid dan khalid al-juhani yake cewa yace fa fattashna mata'ahu sai muka je muka rika bincika kayan wannan mutumin da ya mutu sai yake cewa fa wajadna kharazan min kharazil yahudi la yusawi dirhamai yace sai muka samu kharazan kaman irin zare zare irin na tsirkiya an sa an sa wannan a cikin shi irin kayan ado ko duwatsu ne ko na makamancin wannan yanda almuhim an samu sarka ko kuma ka ce an samu warwaro na wani warwaro daga cikin irin warwaro irin na yahudawa ko sarka daga cikin sarka irin ta yahudawa la yusawi dirhamain kimar shi in sai da shi za a yi bai kai dirhami biyu ba amma saboda a nuna wa mutum musulmi cewa hatsarin taba abin da ba naka ba mazalla ce ku je kuma dan uwanku sallah manzala kenan ba zai mai sallah ba malik ta akhrajahu malik fil muwatta wa abu dawud wan nasa'i wa ibn majah wal hakim wa ahmad bi isnadin sahih wa qala al hakim sahih ala shartihima وفيه نظر بينته في التعليقات الجياد على زاد المعاد والإرواء ما ليت وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة, المسألة الآتية في الصفحة الثانية والثمانين وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيها في الصفحة الرابعة والثمانين توانا كينا شيني حكومتي نفاري دمكجي كينا ينسلا غمتمون ديموت مسلمي واجبين فرلا تيلس ني أكن دكا مسلمي أما فرلا تود إن وسسني أبو نياسب كأكن سورا كاغا أدليلا كما دللا تكوجي كما تنقوان كسلا كو أي شي بيبا أما إن دا أتي فرلا تيلس ني أكن كوا كاغا شيما دولي سيامي دولي سياشي تكين سيامي نسلر bale cewa yustathna min zalika a cikin musulman nan kafkinsu yustathna za a keɓance ko za a togace shakhsani kalan mutane guda biyu su yi musu sallah ba wajibi ba ne ba fala tajibu salatu alaihima su yi musu sallah ba wajibi ba ne ba to waɗannan mutanen guda biyu na harko daga cikinsu malaka ce al'awwalu at-tiflu alladhi lam yablugh shine yaron da bai balaga ba yaro ɗan ƙararrami in ya mutu ba dole ba ne sai an mashi sallah ba dole ba ne ba sai an mashi sallah amma akwai hukumcin yi mashi sallah ba amma ba dole ba ne ba kamar da bayani zai zo nan gaba insha Allah ta'ala to wannan hukumcin da malam ya bada me yasa malam ya bada shi yace li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibnihi ibrahim alaihi salam saboda manzalla lokacin da dan shi ibrahim ya mutu manzalla bai mashi sallah ba bai mushi sallah ba haka aka binne shi saboda yaro ne kararrami wanda bai wuce ba watanni guda 18 wa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah qadar da gare take cewa game da ibrahim mata ibrahim ibn an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ibn 18 shahran aisha take cewa dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ibrahim tace yana dan wata 18 wata goma sha takwas ta ce falam yi salli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi sallam zalla bai mashi salla ba kaga ku inda dole ne da an yi mai dole da sai an mashi salla kina a cikin jumlan musulmin da yake wajibi ne a musu salla in sun mutu za a hudda yaro karami wanda bai balaga ba za a iya yi mushi salla kuma za a iya kin yi mushi salla babu wani matsala a kai me yasa saboda ga dan manzon Allah ya rasu kuma zalla bai mashi salla ba مالك أخرجه أبو داود ومن طريقه ابن حزم وأحمد وإسناده حسن كما قال الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة وقال ابن حزم هذا خبر صحيح kenan da takeice hadisi ne ingantacce kalan mutum na biyu daga cikin kalan mutanen da ba a yi musu ba dole bane a musu sallah shine ash-shahid shine shahidi bi ma'ana qatilul ma'araka mutumin da ya tahi hilin yaki na addini aka kashe shi to wannan ba dole bane sai an mushi wanka me yasa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada'i uhud wa ghayrihim saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah ba ga shahidan shahidan uhudu lokacin da aka yakin uhudu akwai waɗanda suka yi shahada da yawa kusan mutum 70 manzo Allah bai musu sallah ba wa ghairihim ko kuma wasu ma wanda ba su ba a cikin jinin su haka ake binne su kamar yadda bayani ya riga ya gabata a baya ko yake cewa al-launu launu dami war rihu rihul misk yace launin launi ne na na jini amma kamshin kuma kamshi ne na taron almiski kenan manzalla da shuhada uhud da sauransu kenan manzalla bai musu sallah ba in banda ɗaiɗaiku da kenan anan ba ana ce ba a yin sallah ba ne ba in ana iya yin sallah amma ba wajibi ba ne ba aiwa malai ce wa fi zalika salasatu ahadith akwai hadisai guda uku akan wannan abin da na ambata anan yace sabaqa dhikruha fil mas'alati thaniya wa 30 fi safhati thaniya wal 50 mal yace hadisai guda uku ne kuma an riga an ambace su a baya kamar da na ishara yanzu kenan mun ga wannan hadisan gaba daya a baya wanda mutanen da suka mutu a wajen jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya musu baya musu baya musu sallah walakin dhalika la yanfi mashru'iyyat as-salati alaihi alaihima biduni wujubin mal yace walakin sai dai zalika wannan abin da aka ambata maka la yanfi baya kore mashru'iyyata salati alaihima yin sallah a gare su alaihima su biyu dawa dawa da yaro da shahidi jayid a biduni biduni wujub amma ba wajibi bane ba kin ana yi musalla amma ba wajibi ne a musalla an ga ma ana yi binne su haka nan an ga ma kuma ana yi musalla da yaro da bai balaga ba da mutumin da ya mutu a hilin jihadi malice kama ya ati min al-ahadisi fihima fil mas'alati taliya kamar yadda hadisi za su zo akan waɗannan mutanen guda biyu da yaro da shahidi a mas'alar da za ta zo a nan gaba wace mas'ala ce malai ce wa tushra'u salatu ala man ya'ti dhikruhum an shar'anta yin sallah ta gawa akan mutanen da ambaton su zai zo a nan gaba al-awwal na farkon su at-tiflu an shar'anta yi ba wajibi bane amma at-tiflu ay yaro karami wanda bai balaga ba ko da ɓari ne fa ko da ɓari ne ana iya mashi sallah amma ba wajibi ba ne ba amma an shar'anta yin sallah aga dama a yi aga dama kuma abin da shi a haka nan malice a tiflu walau kana siqtan ko da ya zama to ɓari ɓari wanda halitta shi ta rage ta cika an busa mushi rai a cikin wannan yanayi kahin akai zuwa ga inda za a yi shi ko an aiho shi ko na makamanci wannan dai aka rasa shi to wannan za a yi mashi sallah idan an ga dama aga dama kuma za a iya binne shi a haka nan kuma ga dalilin da malam zai kawo anan malik ya cewa wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi shine mutumin da zai zube daga cikin cikin mahaifiyar shi kahin cikar halittar shi amma busa mishi rai tunda ana busa rai tuku an so sauran abin da ya shahi gangan halittar sai ta cika tunda abin da wanda yake haɓaka yake a yau da gobe yau da gobe tsawon waɗannan lokuta har ya kai inda zai kai ya faso gidan duniya kina a tiflu mala yace wa fi zalika hadithani akan wannan dalili akan wannan magana da ne mala yake ce akwai hadisai guda biyu yace wa tiflu wa fi riwayatin as-siqdu yaro karami a wata riwaya kuma yaron da aka yi barin shi bari yusalla alaihi za a yi sallah a gare shi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahma za a yi sallah ga yaron da aka yi barin shi sannan kuma za a yi addu'a addu'ar da za a yi ba shi za a nema ma gafara ba shi yaron a uwayen shi za a nema ma gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya rahama ga uwayen shi Allah ya gafarta musu Allah ya yahe musu kusakuransu Allah kuma ya ba su dangana da haƙuri kuma Allah mai musu gurbin kenan dai addu'o'in gaba ɗaya za a tattara su a yi su akan wa akan uwayen ba akan shi yaron ba مالك رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح وقد سبق بتمامه في المسألة الخمسين مالك وانا حديثي إن قتتين وكما بياني أكان شياري يا قبات أبايا دعاك أبو نبيو حديثي نبيو نسكي نوني أكان yi wa yaro karami sallah amma kuma ba wajibi bane ba hadisin Aisha Allah kadar da gare ta an Aisha radiyallahu anha qalat utiya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi sabiyyin min sibyanil ansar an zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wani yaro dan kararrami daga cikin yaran garin garin Madina fa salla alaihi mazalla ya mushi sallah kaga a daidai lokacin da a can ga dan shi ya rasu amma bai mushi ba bai mushi sallah ba dan ya nuna wa mutane halaccin huskokin guda biyu gaba daya kenan lasiya ma da yake yi ne za a yi kaga ai zama to akan dan wani ne za a yi sallah abin sai zama to akwai yauni amma da dan shi ya rasu sai ki mushi sallah kuma da dan wani ya rasu aka kawo ya mushi sallah yanzu a ƙara kawo wani da ya ki mushi sallah kuma babu wani matsala akai fasalla alaihi sai mazalla ya salla a gare shi qalat aishatu aisha take cewa bayan an gama ma yaran sallah faqultu aisha take cewa sai nace buba li hada ma dalla da wannan yaran kamar kace ka wani kai can shi ya more kamar shine tuba tuba li hada wannan yaran ya more tace usfurun min asafiril janna tace tsuntsu daga cikin tsuntsayen gidan aljanna shiwa shi yara lam ya'mal su'an tace bai aikata aikin banna ba ko daya wa lam yudrikuhu kuma wannan aikin bannan bai riske shi ba qala sai manzon Allah ya ji abinda Aisha take cewa sai manzon Allah ya ce mata awa awa ghaira zaliki ya Aisha Aisha anya ku bikiya faɗo ta magana ba wa gaba eh annan magana take Aisha ya dai tunda ita ta ba da garanti kawai aljanna ce sak ba tantama mazalla ce mata awa gaira zaliki ya aisha yanzu aisha anya ku kya sake wata magana ba wagga ba sai mazalla ci gaba da bayani khalaqallahu azza wa jalla aljannata Allah mai girma da buwaya ya halicci gidan aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata iyalinta wanda za su zauna a cikin gidan aljanna na Allah samu a cikin su wa khalaqahum fi aslabi abaihim Allah ya halice su ya tantance su tun suna cikin tsotson uwayensu kenan tun kahin a digar da maniyinsu Allah ya tabbatar da cewa ga wannan su ɗan aljanna ne sannan manzo Allah ya ce wa khalaqan nara kuma Allah ya halicci gidan wuta wa khalaqa laha ahlan kuma ya haliccan mata ƴan cikinta Allah kare mu sannan kuma wa khalaqahum fi aslabi abaihim Allah ya halicce su tun a tsatson mahaifansu kahin masu mutu duniya to wannan yana nuni akan cewa aljanna ta mai rabota kenan shikenan kowa abin da ya ga dama tunda dai an riga an kare mutum kan ya zuma an san ina zai ta yi sahabbai sun ma manzala sallallahu alaihi wasallam irin tambayar sai manzala ce musu i'malu ku aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa an sauƙaƙe mashi game da abin da aka halicce shi da shi bi mana in kaga kanka a cikin hanyar da'a da biyayya to insha Allah kana cikin ɗan aljanna kuma kai ta'adda Allah kai sabke ka sannan kuma wanda shi kuma ya zabi sabanin haka nan kin to shi ma dai abin da aka sauƙaƙe mashi kenan to dangance da wannan matsala tana ɗaya daga cikin masail ɗin da suke suke ruɗa da yawa daga cikin mutane idan ya zama to haka ne to me yasa za a zo in dai Allah ya kadarta cewa wani dan aljanna ne wani dan wuta ne to me yasa za a zo a yi ta aiki ai ko mun san abin da Allah ya kadarta dole shi ne dole shi zai faru to ubangiji subhanahu wataala kahin ya halicce ka kahin ya hama halicci annabi adam alaihi salatu wassalam kahin ma a halicci duniyar da za ka zo ka zauna a cikinta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san abin da zai faru a cikin duniyar nan gaba ɗaya babu wani abin da yake ɓoyuwa a gare shi imana ba sai da ya duniyar bane yake bibiyan abin da yake faruwa a ciki ko kuma a ce a akwai limit in shekaru kaza za a san abin da za a amma kaza na gaba sai an abin ya kusanto kutukun za a iya gane kalla shi ubangiji subhanahu wataala alima ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san ma kana abin da ya gabata wa ma sayakunu da abinda wa ma yakunu da abin da yake faruwa sannan kuma wa ma sayakunu da abinda ma zai faru a gaba kai wa ma lam yakun abinda ma ba zai faru ba law kana inda zai faru da Allah subhanahu wata'ala da ya sanya zai faru to Allah ya san labarin kowane ɗaya daga cikinmu a ranar alhamishi mai tarihi kaza za a zo a cikin masallaci kaza a cikin anguwa kaza alwad'ul geography lil makan kaza da wane da wane wani a dama wani a hagu wani yayi kishingide wani ya zauna wani yana buɗe da littafi wani yayi kaza wani yayi kaza wannan duka yana rubuta a cikin ilimin gaibi kahin mu zo mu yi wannan zaman Allah ya san da cewa za mu yi wannan zaman yanzu dan an tarba an baka labarin cewa in an zo wane zai yi irin wannan zaman wane zai irin wannan zaman wane zai irin wannan zaman me abin mamaki a ciki babu to kahinmu ma zo duniya Allah ya san cewa za a yi wane za a yi Hassan Ibrahim Bashir zai rayu a gari kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza dukkan tafasil da dukkan detail na rayuwa dukkan iya na ashuhuda wajen Allah to don Allah ya san cewa wannan wuta zai ta wannan aljanna zai a wani aka kashi duniya dama ga irin aikin da zai aikata akwai mamaki a ciki babu wani abin babu wani abin tashi hankali a ciki kawai abin da ke kan bawa ya tsaya ya jajirce ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi ta'adda'a ya yi ta'adda'a ya yi ta'adda'a akan ta Allah ya tabbatar da shi akan abin da ubangiji ke so manzala sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin mafi girman kai addu'ar da ya yi a cikin rayuwar shi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka kai iya ɗaya daga cikin maganar manzala da rantsuwan shi yana cewa la yake cewa la wa muqallibil qulub in zai inkara na ce a a na rantse da wanda yake jujjuyo zukata la wa muqallibil qulub to wannan tathbitul qalb tabbatar da zuciya akan imani wannan aikin Allah ne kuma abin da yake wajibi akan ka kawai kai kai abin da aka saka sannan hadisin da yake cikin arba'unan nawawi cewa dan adam zai aikata aiki idan ya zamanto dan wutan ne ko da ana ga cewa yana aikata ayyuka managarta sai ya zo dab da mutuwa fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha sai ya aikata aiki irin aikin yan wuta sai ya shiga gidan wuta akwai riwaya ingantacciya fi ma yabdu lin-nas yana aikata aiki nagari abinda yake bayyana a wajen mutane amma a haƙiƙanin abinda yake cikin ƙoƙon zuciyar shi akwai wanda ya sani babu yanzu wanda zai ɗauki tutar munahuci a gobe ƙiyama tare suka rayu tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn ubay ibn salul zai zo masallacin manzon allah a yi sallah da shi za a tuhtayi tashi jihadi ya tashi a huta da shi kuna makamancin wannan amma munahuki ne sannan kuma wa zai iya gane cewa wannan nan munafiki ne sai Allah sai kuma wanda Allah ya ga dama ya bashi labarin cewa wanda wani munafiki munafikai ne to kaga zai aikata yana aikata ayyuka ko yanzu da Allah wani wanda yake kahuri ne gobe kiyama aka tashi in yaga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya dauko tutar munafikai sai ce to aka ya aka haka ashe shi ko bai san ba dama ya zub da kaca tuki banza ne yake mana mutumin banza ne to kaga wannan hukunci ne na ubangiji wajibi ne mutum ya nace akan addu'a Allah tabbatar da zuciyarka karka ci a mu fashi kenan yanda muke ayyukan ibadan nan mu ne masallaci mu ne kaza mu ne kaza mu ne makaranta ba daga nan take ba kai ta roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka kuma Allah ya karbi ayyukan da kake yi saboda nan mas'ala take karka rika daga ka faɗa kana ce ai mu muka yi kaza an yi kaza mun yi wane ne mu muka raya kaza a'a a ji hankalinka ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya amshi aikin naka ka roƙi Allah ya yi godiya akan wannan aikin da ka aikata wannan akwai muhimmanci shi yasa ita rayuwa gaba ɗayanta imtihan ce mana kawai jarrabawa ce jarrabawa ne jarrabawa ne aikin alherin shi da kanshin da zaka aikata kuma yana cike da tarnaki da tashin hankali iblis iya nan ya sa maka ido ya za a yi ka yi aikin ya zama to ka tashi a tutar babu ko babu ladan komi ko ba zai kyale ka ba kafin ka yi aikin da lokacin da kake cikin aikin da lokacin bayan aikin ya riga ya gabata kowane mataki ɗaya daga cikin wannan matakai guda uku dole kana buƙatan wanke zuciyarka da yi mata cajin da ya kamata da ba ta kimtsin da ya kamata da haka aiki ne jajjawur gaban ɗan adam wanda bayyana lokacin da zai tsaya yi wasa Allah shirya da mu to a nan manzala sallallahu alaihi wasallam yake yake ambata wa aisha kenan ga irin halin wanda ake ciki to yanzu wannan hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata malik ta akhrajahu muslim wan nasa'i wa ahmad wal lafzu lin nasa'i wa isnaduhu sahihun rijaluhu kulluhum thiqatun rijalu muslim غير شيخه أمر ابن منصور وهو ثقة ثبت قال النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي الله رحمه أقريش يكي تشيوا تو شي دوان ديارا ديموت دم مسلمي دم الجنة ني تو ما زغا شي عائشة تاهد يكون مزلا يا متى مي يا متى إنكاري أو غير أو غير ذلك يا عائشة sannan kuma da sauran bayanin da yi to hadisai ne daban-daban sun zo imamun nawawi yake cewa ajma'a ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimina ala anna man mata min atfalil muslimina fa huwa min ahli janna yace ajma'a man yu'taddu bihi an samu ijma'i daga wajen mutanen da ake malaman da ake lissafi da su mana malamai na Allah min ulama'il muslimin daga cikin malaman musulmai ala anna man mata min atfalil muslimina cewa duk wanda ya mutu daga cikin ɗiyan musulmai fa huwa min ahlil janna iya cikin aljanna yaron ka ne jinjiri wane ne kaza kahin dai balaga ya mutu kawai aljanna ne insha Allah to amma wannan hadisi kuma da makaranta a yanzu yana nuna me yana nuna sabanin haka na to ya za mu iya warware wannan matsalan imamu nawawi yake cewa wal jawabu an hadha al hadith amsa akan wannan hadisin na Aisha Allah ƙara da gare ta yace annahu la'allahu nahaha 'anil musara'ati ila al-qat'i min ghairi dalil yake ce abu na harko la'alla zai iya zaman ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nahaha ya haneta 'anil musara'a akan yin gaugawa ila ila al-qat'i akan yanke cewa min ghairi dalil ba tare da wani dalili da take da ba kawai ta ce ai kat kawai dan aljanna ne yanayi wa abinda ya sa mazalla ya haneta saboda karta irin wannan yanki wannan yankan shakku cewa tabbas dan aljanna ne me yasa mali ce au qala zalika ko kuma zalla ya faɗi haka ne qabla an ya'lama anna atfalal muslimina fil janna kahin a sanar da shi cewa wadiyan musulmai gaba ɗayan su yan aljanna ne kenan ɗaya cikin biyu abu na harko rishin gaugawar yanke abin saboda me yasa baka da hujja ai ci aka min aqfalil muslimin to ko da mutumin kana ga kai a idanka musulmi ne ko kuna sallah da shi amma Allah ba musulmin bane ba ko kun gane kenan mutumin da ba musulmin nan ba dan dan shi ya mutu kenan ba a yanke magana kaulan wahida a ce ai dan shi dan aljanna ne saboda ba a da kat akan imanin uwayen sai dai abinda muka sani dukkan ɗan musulmi in ya mutu ɗan aljanna ne amma ka zo ka ce wani ɗanka da ya mutu yana aljanna kaga kai lalle kana kyautata musu tsammani cewa musulmi ne wataƙila mumuni ne ma a irin yadda kai kake gani da yake ibada da yake kaza amma yanke irin waɗannan abubuwa haƙƙi ne nawa haƙƙi ne na Allah ɗiyan musulmi suna aljanna halas ɗanka ya mutu kai ma in kana cikin waɗannan shi ma na aljanna amma ka zo ka ayyana ka ce wani dan aljanna ne to wannan shine abinda manzo Allah ya ma ummu na Aisha rarauka akan shi akan ta ba haka na maliki ta wa ajaba as-sindiyu fi hashiyatihi ala an-nasa'i bi jawabin akhar khulasatuhu shima malam sindi ya ba da amsa akan haka da wata magana yake cewa annahu innama ankara alaiha aljazma bil janna li tiflin muayyan kaji magana manzalla ya mata inkarin aljazmu cewa kat kat bi li tiflin akan wani yaro muayyanin wannan sananne ta ce kawai wane kat dan aljanna ne manzalla wannan inkarin ne mata me yasa qala yake cewa wala yasihhu aljazmu baya halatta ka yi wannan yankan shakku ala makhsusin akan wani mutum daya in baka da aya baka da hadisi yanzu misali mu dauki malam Ja'far Allah ya mishi rahama kaga irin yanayin da yanda ya mutu da hanyar da yake sama hanya ce wanda ana kyautata mashi tsammani a wajen Allah ko ba ka ba aiwa muna kyautata mashi tsammani Allah mashi rahama amma yanzu kawai dan zahin kai an kace dan aljanna ne to ana buƙatar aya ko hadisi a ina kuke da Allah akan ta dan aljanna ne muna fata muna fatan ubangiji ya amshe shi Allah mushi rahama Allah mushi kaza Allah mushi kaza amma aljazmu yanke maganan katkatcewa da dan aljanna ne wannan bai da ma daga cikin aqida ahlus sunna bai daga cikin aqida ahlus sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zauna yace wane yana aljanna wane yana aljanna wane yana aljanna wane yana aljanna sai dai ambata mutum goma tur wahyun munazzalun min Allah li'annahu la yantiqu عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحي ne daga Allah subhanahu wa ta'ala amma aka kawai ka ce ai wani ai dan aljanna ne a'a wannan kabba ne da katsalanda a cikin abin da baka da ilimi akan shi kai dai abin da ka sani da wani mutumin kirki ne muna fatan mushi samun rahama ta Allah Allah ya mushi rahama Allah lullube kabarin shi da haske kaza kaza da addu'o'i da fatan alheri amma ka yanke magana wannan shine ba ai kamar da malai ambata ana wala yasihul jazmu fi makhsusin akan wani mutum takaitacce shi daya li anna imanal abawaini saboda imanin uwayen da suka aihi wannan yaron da ake ake fama a tabbatar da cewa aljanna ne tahqiqan tabbatar da imanin uwayen shi ghaibun gaibi ne wanda mu abinda muka sani na zahiri ne ko amma tabbatar da cewa da gaske musulmai ne wannan kuma sai Allah ya sani Allah ya sani mali cewa huwal manaqu inda Allah ta'ala shine abinda yake rataye ga Allah kadai mana haƙin Allah ne shi kadai zai iya zai iya bada jawabin cewa wani dan aljanna ne ko kuma wani dan wuta ne amma kai wani ya mutu yana aikata ayyukan alheri muna kyautata mishi tsammahani muna mishi fatan rahmar Allah wani ya mutu yana aikata ba daidai ba shi ma al'amarin shi mubarwa mubarwa Allah subhanahu wata'ala in ma mi za mu ambata dai ya rigai kad afda ila ma qaddama ya kwarara ya tafi zuwa ga abin da aikata kuma kai ba uwanka ma alayka min hisabihim min shay ba kai zaka mishi hisabi ba zaka kakkasa kanka cikin rikici sanin yana wuta mi zai kara ka ko yana aljanna sanin yana wuta me zai amfanar da kai daga babu ta'ayin mu'aika ayyana mutum ka cewa dan wuta ne wannan baya halatta kuma katsalanda ne a cikin al'amarin ubangiji subhanahu wataala mali ce wa zahiru anna siqda inma yusalla alaihi magana a wata ke bayyane cewa yaron da aka yi barin shi za a yi sallah a gare shi idan kana qad nufikhat fihi ruh idan zamanto an busa mushi rai ne fa daga an busa mushi rai to ya zama mutum daga an busa mashi rai wasu abubuwan suke hawa dan adam shi masu za su iya hawa kan shi imana na abin da yake da alaƙa da shi wa zalika idza stakmala arba'ata ashhurin wannan kuma yana tabbata a lokacin da yaro yayi wata hudu a cikin cikin mahaifiyar shi daga lokacin da yayi wata hudu to a lokacin an busa mashi rai to daga wannan yanayin summa mata sai ya mutu a cikin cikin misali ko kuma aka aka aka zubdo shi misali ya ce fa'amma iza saƙaɗa ƙabla zalika fala amma in ya rigai cikin ya zube kahin wannan watannin guda hudu ya ce fala ai fala salata alaihi babu zancen a mashi sallah saboda ba mutum ba ne ba wata gaba ce kawai ko kuma ce wani wani abu ne na daban li'annahu laysa bi mayyitin saboda ba macece bane ba kama la yakhfa kaman da abu ne wanda baya koyuwa a bayyane yake kenan hukuncin yana yana da alaka da me da idan ya zamanto an busa mashi rai malace wa aslu zalika hadisi abdullahi ibn mas'ud yace asalin wannan magana da malam yayi anan hadisin abdullahi dan mas'ud sananne hadisi ne marfu'i manzala yake ta inna khalqa ahadikum lalle halittan dayan ku yujma'u ana hada shi fi batni ummi a cikin cikin mahaifiyarka 40 yawman kwanaki guda hudu kenan yana matsayin dugu na dugu na mani summa yakunu alaqatan misla zalika sai ya ƙara wasu kwana 40 sai zaman to mi sai zaman to gudan jini summa yakunu mudghatan sannan ya zaman to guda gudan tsoka gashi nan tsoka ce cibrarra misla zalika kwatam kwacin haka kwana 40 muna da kwana 40 guda nawa eh guda uku ko to guda uku na kwanan wata nawa ne eh haka ne wata hudu to daga wannan lokacin summa yab'asu aw yub'asu ilaihi malakan sai aiko da mala'ika zuwa gare shi fa yanfukh fihi ruh sai ya busa mushi rai wa yu'mar bi arba'i kalimatin har zuwa ƙarshen hadisin ila akhir ila akhir alhadis har zuwa ƙarshen shi kenan kaga in ya zamanto kahin wata hudu kenan bai da hukuncin me bai da hukuncin adam saboda ba busa mushi rai ba malik yake cewa washtira wa yake cewa washtarata ba'dhum wasu daga cikin malamai suna cewa sharadi ne a sharadi ne an yasquta hayyan suka ce dole sai ya faɗo da rai a lokacin ne tukun za a iya mashi sallah amma in dai bai haɗo da rai ba to ko da ya yi wata hudu a cikin cikin mahaifiyar shi ya mutu daga ciki aka hudu shi ko aka aiho shi a haka nan to zancen a mashi sallah bai taso ba dalilin su suka ce li hadisi idza halla siqdu sulliya alaihi wa wurrisa dukkan yaron da barin da istahalla yayi ƙara lokacin da aka aiho shi yayi wannan ca'in na na aihuwa da ake yi yana wannan ihun kuma kallo sai kuma to wannan yusalla alaihi za a yi mushi sallah sulli alaihi za a mushi sallah wa wurrisa sannan kuma za a gadar da shi misali mutum ne ya rasu ya bar matar shi da ciki da cikin da ciki na yaro yanzu ana nan ana jiran yaushe yaro zai hutu a kuma da yake akwai irin irin kala na kason raban gado da za a yi na mas'alatul hamla idan ka samu aka samu ciki za a kadarta namiji ne za a kasa gadon kaso daban-daban za a kadarta cewa namiji ne a kadarta mace ce a kadarta iya maza ne guda biyu a kadarta iya ne mata guda biyu a kadarta mace da namiji ne mas'alatul munasahat tana cikin ilimin rabon gado to al'ayyati hal wannan yaron da aka bari a cikin ciki yanzu abin da ake bukata yana hutowa duniya sai wannan kara da ya kara kawai sai mutu don za ku gane shi idan ka zo raba gadon nan za a raba da shi yanda kai da kake da shekara arba'in babban wansu abinda za ka samu in namiji ne shi ma in namiji naka zai samu a yi su kuma da shi ma akwai masu gadon shi tun daga ƙoshi da ta aihe shi sannan kuma ga yayin shi ga wannan makamanta wannan to in yi wannan ƙaran kenan za a gadar da shi mana za a ba shi gado malai ce walakinnahu hadithun da'ifun la yuhtaju bihi kama bayyanahu al-ulama'u yace sai dai wannan hadisi hadisi ne mai rauni duk da cewa hukuncin kuma kusan yana iya zama mana akwai wasu hanyoyi daban-daban wanda za a iya tabbatar da wasu daga cikin gaban da hadisin ya kawo la sai ma harakan da ta shahi gado to wannan shine na farko na biyu malai ke ce ash-shahidu kenan zumun ga hukuncin yaro kenan za a iya mishi sallah duk da ba dole bane ba to shi ma a shahidu mutumin da ya mutu katilul ma'araka mutumin da ya mutu a hilin yaƙi shi ma za a mushi za a mushi sallah amma ba dole bane ba saboda manzalla ya binne da yawa ba mu sallah ba wa fihi ahadithun kathira malaci akwai hadisai da yawa yake ta aktafi bi zikri ba'dha zan takaita akan ambato wasu daga cikin waɗannan hadisan hadisi na farko an shaddad ibn al-had daga shaddad ibn al-hadi yake ce anna rajulan min al-a'rabi wani mutum daga cikin larabawa laraban kauye jaa yazo ila annabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi yayi imani da manzo Allah sannan kuma wattaba'ahu yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama thumma qala sai yake ce uhajiru ma'aka yace zan yi hijira tare da kai ma'akin Allah falabisu qalilan sai suka danyi kim kadan thumma nahabu sai suka tashi da suka tashi nan ila qitalil aduwi suka je suka shigi abakan gaba suka fara yaki da su kawai wannan mutumin da yazo yanzu ya musuluntan nan fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan mutumin yuhmalu qad asabahu sahmun aka doko shi haka aka doko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi asabahu sahmun wata wani mashi ya same shi kenan ya mi ya mutu ya shiga hilin yaƙi ya mutu mi ya faru sun makaffana hun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai mazalla sallallahu alaihi wasallam ya sanya mushi mazalla ya sanya mushi likawani yake ta fi jubbatihi a cikin wata babbar rigar shi sun maƙaddamahu fa salla alaihi sai mazalla ya gabatar da shi mazalla ya mushi salla kaga ya mutu a hilin yaƙi kuma an mushi ne an mashi sallah a daidai lokacin da aka na uhudu kusan duk ba wanda aka ma sallah in banda hamza ibnu abdul muttalib akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu bi sanadin صحيح وقد مضى بتمامه في المسألة التاسعة والثلاثين في الصفحة الواحدة والستين حديث نبي عن عبد, عن عبد الله بن الزبير دق عبد الله بن الزبير الله قادر نأغريش يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد مزلا ياي أمرني أرند أكي ياي أحد بحمزة ياي أمرني أكاو حمزة ببش كنا مسأي ما فيك أغريش فسجيا ببردته سيما ذلا يدوكي ببرغشي غشي sai ya rihe hamza sun masalla alaihi sai ya salla a gare shi fakabbara tis'a takbiratin sai mazalla ya yi kabbara kabarbari guda tara kabbara nawa ke magawa to na an mashi tara za mu zo kan wannan hadisan wannan gaba sun ma'utiya bilkatla sai aka ci gaba da zauwa da wanda suka mutu yusaffuna ana yi musu sahu wa yusalli alaihi manzalla yana salla a gare su wa alaihi ma'ahum wa alaihi ay wa ala hamza kenan yusalli ala hadhihi sufuf wa hamza aidan mawjud ma'ahum yana salla tare da waɗannan mutanen da ake kawowa sannan kuma hamza yana nan tare da su akhrajahu at-tahawi fi ma'ani al-athar wa isnaduhu hasanun rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufuna wa ibn ishaq qad sarraha bit-tahdith مالك وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في التعليقات الجياد في المسألة الخامسة والسبعين وانا حديث كنا مالك يكاو أنا سننكو مغانا أكن كبر بريد أكي قدانوا قداترا كبر بريد قداترا أبن دي شاهي كبرا نا أبن دي شاهي سلن قاوا أبوان القدابي أبو نهركو mafi karancin kabarbarin da suke isa a sallar gawa da ita sannan kuma abu na biyu shin ya halatta a ƙara akan kabbara guda hudu kuma bai kamata ba bai halatta ba magana ta fari aqallu ma yujzi'u min at-takbirat karancin abin da yake isa kabbara nawa ya kamata aka zo aka sa gawa gaba ya kabbara nawa ya kamata a yi malamai suke cewa la tasihhu salatul janazati bi aqalla min arba'i takbirat baya halatta amma mutun sallah ta gawa da kabarbari kasa da uku kasa da hudu kenan dole su zaman to guda hudu wannan sune karancin su kadan in su kenan dalili akan haka hadisin Jabir dan Abdullahi da shi da Abu Hurairah Allah ya da a gare su hadisi ne hadisai ne ingantattu manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo najashi aka kawo shi labarin najashi ya rasu manzala ya huta da su bayan gari ko yayi sahu da su yayi kabarbari guda hudu hadisin Abu Hurairah ya zo da haka hadisin Jabir ya zo da haka to anan suke cewa najashi duk da irin matsayin da yake da kenan ga irin kabarbarin da manzala ya mushi guda hudu ya mushi sannan kuma ibnu abdul bar ya naƙalto ijima'in malaman duniya kaf ba a samu saɓani ba akan cewa mafi ƙarancin abin da za a yi kabbara da suna lokacin da aka zo yau mutum sallah in ya mutu kabarbari ne guda hudu ba a so su kasa da wannan guda hudun nan wannan kaso na fari kenan ba so yi kasa da hudu kaso na biyu ana iya ƙarawa akan hudun bayanin da malamai suke la tushra'u ziyada ala arba'in takbirat ba a shar'anta ƙari ba akan guda hudun nan to nan kuma ga hadisi ingantacce manzon Allah ya guda nawa guda tara suke cewa hadha bi ittifaqil mazahib al fiqhiyyah al arba'a wannan kuma da ittifaqin mazhabobi guda hudu na fiqhu gaba daya mazhaba ta hanafiya ita ce ta farkon su sannan kuma malikiya sannan shafi'iyya sannan hanbaliya ko kuma hanabila waɗannan a'immatul mazahib al arba mazhabobin nan guda hudu gaba daya ba su yarda akan cewa a yi ƙari ba akan mai kabarbari guda guda hudu dalilinsu a kai hadisin abu huraira wanda aka gabatar da shi a can sama na cewa duk da irin girman da najashi yake da amma ba a ce ba saboda babban mutum ne ya mutu a tsakiyar kahurai bai da gata bari mu mushi kabarbari da yawa mazalla akan hudu ya takaita to shi wancan hadisi ya zami da shi wanda ya ce mazalla ya ma hamza kabbara tara abinda malamai suke cewa wajhud dilala anan bayan abinda aka ambata na cewa matsayin da da miza da shi da jashi yake da amma an mashi kabbara guda hudu mazala ya takaita akan guda hudun nan abu na farko saboda wannan kabarbarin guda hudu su suka tabbata abban zalla har ya bar duniya abinda yake yi kenan har ya bar duniya abinda yake kabarbari guda nawa guda hudu yake yi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam sabata alaiha hatta tufiya kenan koda an samu a baya an yi wasu kabarbarin da suka yi guda hudun nan kenan fa nasakhat ma qablaha waɗannan kabarbarin da ya yi guda hudu akan kowace gawa kenan yayi nuni akan hukuncin bari irin wanda aka ma Hamza na an mai kabbara guda nawa guda tara kenan wannan hukunci an yi me an shahish kenan hukunci ne wanda yake shahihi sannan kuma a bayan haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam abin nan da ya tabbatar da shi da guda hudun nan akan shi ya tahi kuma akan shi dukkan sahabban shi suke akai ba a samu wani yayi sama da wannan ba kenan wanda yake maka nuni akan karantarwar shi karshe akan ya bar su akan guda hudu shi kuma yakin Uhud dama iya daga cikin yaki yaki da aka fara yi kusan lokacin da aka zo garin garin Madina ko aiwa kenan hukunci ne wanda yake an samu wani hukuncin da ya zo ya shahe shi wannan kuma wani abu ne sananne a cikin duniya ilimi ta abin da ya shahi ilimi na addini to shine mala ne kita kenan ga ga hadisin az-zubair ibn al-awwam abdullahi ibn zubair sannan hadisi na biyu da malan ya bada anan shine an anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas ibn malik Allah kare da gare shi yake ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzalla sallallahu alaihi wasallama marra bi hamzata manzalla ya zo wajen hamza ibn abdul muttalib wa qad muthila bihi a daidai lokacin da kahore sun mushi gunduwa gunduwa da suka kashe shi ba su takaita akan haka ba sai da suka tamsil suka mushi gunduwa gunduwa wanda wannan iya ɗaya daga cikin abin da addini ya hana ko kahuri ka kashe haramun ne ka zo ka ka cicira shi gaba gaba haramun ne amma su kahore suna yi walam yusalli ala ahadin bai yi sallah ga wani ba mina shuhada daga cikin waɗannan shahidai ghairahu banda shi a wannan lokaci kai tsaye ya'ani shuhada a uhudin kenan waɗanda suka yi shahada a ran da aka yakin uhudu akhrajahu abu dawud bi sanadin hasanin wa huwa mukhtasarun mukhtasarun hadith yake cewa hadithihi حديثه المتقدم في المسألة السابعة والثلاثين في الصفحتي التاسعة والخمسين والصفحة الستين hadisi na hudu an uqba ibn amir al-juhani Allah kare da gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman manzala sallallahu alaihi wasallam ya hutu wata rana wannan kuma karshen rayuwar shi ya hutu ala ahli uhud ya hutu daidai inda aka binne wanda suka yakin yakin uhud ala ahli uhud yake cewa kharaja yawman fa salla ala ahli uhud salatahu ala almayyit irin sallar da ake ma gawa ya musu bayan sun mutu da shekaru yake cewa ba'da 8 sinin bayan shekara nawa bayan shekara 8 yana shekara ta biyu akai bayan shi da shekara 8 manzala shekarar da zai rasu a shekarar shi ta karshe ya huta da shi da wasu daga cikin sahabbai ya tahi daidai inda kabarrukan waɗannan mutanen yake manzala ya tsaya ya musu sallah irin ta ta gawa kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwat wannan sallar da yayi me sirri a cikin ta ban kwana da waɗanda suka mutu da waɗanda ma suke rayi kenan waɗanda suka mutu a yaƙin Uhud manzo Allah kamar yana musu ban kwana ne kenan khalas lokacin barin duniyar shi yayi tunda abu ne wanda yake sananne ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna fatahna laka فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما can cikin sautin nasar Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja me ya saura fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba daga lokacin da kaga mutane suna shiga cikin addinin musulunci jama'a jama'a to alamu ne daga cikin alamun cewa kwanakinka sun kusa karewa me yake kanka ka yawaita tasbihi ga Allah subhanahu wataala da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah mai amsan tuba ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ban kwana ne yake summan sarafa ila al-minbar da ya kare wannan sallah ga ma'abuta Uhudu sai ya tahi zuwa ga minbare shi fa hamidallah ya gode wa Allah kenan innal hamdalillah wa asna alaihi yayyabo ga Allah fa qala sai manzo Allah yake cewa inni faradun lakum yace ni na riga ku na tahi na riga ku na tahi imana ni na yi gaba sai kun zo ma'ana shi kenan inni faradun lakum wa ana shahidun alaikum kuma ni mai shaida ne akan ku yake cewa inna maw'idakumul hawd alƙawali tsakanin ni da ku sai a ruwan alkausara kenan da ya je ma waɗancan mutanen uhur wannan sallah ya zo ya hau mun barin sheki hudu waɗanda suke rayu kuma su wancan amun sallah su kuma suke rayu ake ce musu mi inni faradun lakum wa inna sha wa ana shahidun alaikum wa inna maw'idakum bil hawd kenan alƙawalin mu a rendezvous mu da zamu haɗu zamu haɗu ne a daidai ruwan alkausar wa inni wa inni wallahi manzala yake ce musu wa inni kuma ni wallahi ina muku rantsuwa da Allah la anzur ila hawdi al'an ina kallon wannan ruwan tafkin na alkausaran da Allah zai bani dama akan shi yanzu haka magana nake muku ina kallon shi in ji manzala sallallahu alaihi wasallama sai manzala yake cewa inna ardahu kuma fadin da yake da wannan tafkin ma baina ailata ila aljuhfa tun daga aila har zuwa juhfa sunan kauyuka ne guda biyu a kusa a can yankin sham sai ce wa inni u'titu mafatiha khaza'inil ard kuma ni an mallaka mini mafatiha makullayya na taskokin kasa bi ma'ana arzikin duniya an mallaka mini me yake an mallaka mishi ai an mallaka wa waɗanda suke al'ummar shi ci sai ce au mafatihal ard ko kuma makullayyan kasa sai ce wa inni wallahi ina kuma ni ina muku rantsuwa da Allah cewa ma akhafu alaikum bana ji muku tsoron an tushriku ba'di akan ku shirka a bayana mi nake je muku tsoro walakin akhafu alaikum dunya ina yi muku tsoron duniya yanzu za a yi ƙarya za a yi zalunci za a yi yaudara a yi cin amana a yi duk wani abin da ka sani bai kamata ba saboda me saboda samun duniya dan adam musta'id a shirye yake akan yayi komi inda ya samu duniya ya ce abin da nake je muku tsoro kenan an ta tanafasu fiha ku rika rigai-rigai a cikinta kana da kwanta kaza miliyar kaza yake ciki wani miliyan kaza wani jika ɗari kaza wani iya da kaza gida kaza anguwa kaza gida kaza anguwa kaza shaguna kaza ma'aikatu kaza wane ne wane ne ai tan at tanafus rigai-rigai kuma duk mutumin da ya sa kanshi cikin alhakumu takasuru idan ya shagaltar da kai wannan tara dukiyar nan to wallahi ba za ka yi aiki alheri ba me yasa saboda kullum tunaninka kai kwantikinka yau kaza ne a ciki yaya za a yi shekara mai zawawar haka ya haɓaka ya limku ko makamancin wannan ko ka kai matsayi kaza in ka kai matsayi kaza na kuma lau hararen gaba kake in ka kai wannan gaban hallo hararen gaban ta kake haka za ka yi ta tarawa ba kama kanka komi ba malakul mutu zo ɗauki ranka kamar rikici da hayaniya ba kama kanka abin da ya kamata ba ka bar musu duki za su barje ta a banza ba san bakin da aka aka same ta ba san zahin ta ba kai ta wahala kai ta abubuwa so kuma sun zo da banza su tun kan kana mutuwa ma wani zai zabi mota eh ya ce mota baba Allah ji karran shi wacce ni na kama ta ko an zaura ban gado ta wacce wani ya ce gida kaza na wani wani ya ce kaza kaza kaza haka ake ciki da haka kama kanka an tatanafasu fiha manzala ke cewa wa taqtatilu sai ku ta kashe junanku saboda duniya ba ka ake ba duk rikicin da ake da hayaniyar da ake akan me ake da akan duniya ce wanda ke daina kariya wanda bai da yana tawaman nema kowa bai rarra kowa ba fatta haliku sai ku hallaka kama halaka man kana qabla kuma kamar yadda wanda suka bace ku suka hallaka wanda ke cewa fakanat qala sai sahabi yake cewa fakanat akhir wannan sai zamanto shine karshen nazaratin kallo nazartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama uqba ibn al-amir al-juhani yake cewa wannan shine kallo na karshe da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-bukhari wa muslim wa ahmad wa siyaq al-bukhari wa ziyada al-ula wa thaniya wa sadisa wa sabi'a lahu wa li muslimin ath-thaniya wal khamisa وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة رواه البيهقي وعنده الزيادات كلها في إلى إلا الثالثة والخامسة وأخرجه الطحاوي وكذا النسائي والدار قطني مختصرا وعند الدار قطني الزيادة الأولى قد يقول قائل مالك ينا يوا ونمي فدا يا فدا sai mu ji a sati mai zuwa insha Allah ta'ala shi wannan mai faɗan me zai ce Allah kai mu sati mai zuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله